الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله alhamdulillah yan uwa yau mun zo farkon karatun mu kenan na watan maulidi na maraba da wannan wata mai tarin albarka wanda duk Allah ya tattare albarkatu ya bayyana da su a cikin wannan lokaci shine a cikin wato bayyana dan adam kenan alhamdulillah shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayyana sa a matsayin dan adam mun san ba shine samuwarsa ba samuwarsa kamar yadda za mu karanta kan ziyatul haƙi dama yana nan tare da ubangiji yana cewa kuntu nabiyyan wa adamu bainar ruhi wal jasadi tun ba annabi adamu nake annabin Allah to kuma ayin can wannan bayyana to haka dai haka haka ubangiji tabaraka ta'ala ya kaddamar da shi ya gabatar da shi akan kowa da kowa da komai da komai kamar yadda yake abu ne sananne to amma wannan lokaci muna alfahari da shi mu matsayinmu na mutane muna mutuƙa alfahari da shi muna wato munna muna farin ciki da zuwansa muna fatan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya riskar da mu da irin albarkatu da suke cikin wannan zamani rabiul awwal a lokacin bayyana manzo Allah a matsayinsa na mutum dan adam ya bayyana a cikin halitta to wannan ba karamin sharrafawa bace ga mutum ba karamin sharrafawa bace ga halitta ai ba karamin sharrafa ba ce ga duniya wanda ya zama wajibi gare mu lalle lalle lalle muna ganin a bisa fuska ta nazari idan dai shukura ga Allah akan ni'ima wajibi ce in dai shukura ga Allah akan ni'ima wajibi ce lalle wannan watan abin da aka yi mana a cikin sa shine ni'imar da ba a taɓa mana irin ta ba Allah bai mana kamar ta ba saboda haka ya cancanta ya wajaba ya kamata bisa fuskar nazari lalle mu tsaya mu ba da godiya na abin da Allah ya mana a wannan lokaci ballan tana ma lokacin ya maimaitu sahabban manzo Allah Allah ya kara musu yadda sun ba da haƙƙinsu na gode wannan ni'ima tsayawa da suka yi a cikin kowane irin hali da wuya da daɗi da ɗaukaka da ƙasƙanta da gida da dawa sai ya zama suka luzumci manzo Allah suka yi masa inuwa suka kewaye suka rika shi har sai da ya isar da wannan addini suka taimake shi gabas da yamma kudu da arewa sai da ya isar da wannan addini ya isar da wannan sako na Allah sannan suka girmama janibinsa suka ji nauyinsa a cikin janibin kan kansa wannan sahabbai hakika sun ba da haƙƙin godiyarsu eh sun Allah ya karrama su sun sadu da annabi sun rayu da shi sun taimake shi sun wakara shi sun ji nauyinsa sun tsaya masa sun kewaye shi sun rika shi har wannan addini ya kawo gare mu saboda haka sun ba da haƙƙinsu mu da ba mu samu wannan ba alhamdulillah wato yadda imam al-busi yake faɗa Allah ya ƙara masa yadda fa tanazza fi zatihi wa ma'anihi kima'an in azza min hadisi la'u wato yanzu abinda za ka yi kai bawa da Allah bai rabotar da kai da mu'ayinar manzo Allah ka zauna tare da shi ba idan ka bai sauka akan zatinsa ba ka cuɗanye shi kamar yadda sahabbai suka samu ba to ai idanuwa gaɓoɓi ne ko to kishiyoyin kunnuwa ne su ma gaɓoɓi ne dukkansu suna karɓar abu ne su kaiwa zuciya zuciya ita shi ido zai karɓa abu ne kai wa zuciya haka kunne ma karɓa zai kai wa zuciya to da ba mu samu ta ido ba mu samu ta kunne mana don haka a wannan lokaci muka ga wato mu zauna mai ta cewa annabi mai ta faɗarsa muna faɗar zatinsa muna faɗar siffofinsa kunnen mu yana karɓa istima'an kenan in azamin harshe lawo tunda samuwar wannan gani na ido bai samu ba alhamdulillah wannan shine zaman mu ba ruwan mu da wani zancen wani ko munkirai ko wani mai wannan labarin amma dai ne mun ta kama muke kawai so muke Allah ya sa mu samu shiga wajen annabi Allah ya sa diwani da ake rubuta na masu ya zama na mun samu shiga yawa kuma shi ita shi waƙe waƙa wani abu ne daban yawanci a waƙa mawaƙi yana ƙoƙarin ya ɗan faso abin da yake adana da shi a cikin zuciyarsa ne an gane ba wai matafiyarsa haka ta zahiri ba ba matafiyarsa ta zahiri ba abin da yake can a adana a cikin yin ukar wato wato ukar a ƙasa ma ukin cutar jima ina ɗan kusanto da can abin da yake can cikin ciki na a adana abin ne yake can ciki to shi nake ɗan kusanto da shi ga mutane to haka mawaƙi yake an gane saboda haka waƙa nan wannan wannan wake diwani yana ɗan abbara mana wani abin da ruhin shi Ibrahim ya kunsa ne na soyayyar manzon Allah amma ku lura da cewa idan ba a waka bane kai ka taba jin shi Ibrahim ya zo ya majalisi shi zai majalisi akan muhabbar annabi ai ba zai a wannan ba taba samuwa ba ko ka taba ji shi zai sun majalisi shi Ibrahim akan takawani akan arkanin islami akan kyautata wa ‘yan uwa da soyayya tsakanin ‘yan uwa da kyakkyawan mu'amala akan lamari dai na addini tafiya akan duk majalisi ka duba su gani amma bai taba zama don saboda ita mahabba wani abu ne wanda yake ba wai abu ne na baka ba da abin da muke faɗa nan ba mu samu abin ba ne muke tuso mu samu yanzu nan da ake cewa masu ya masu a so muke dai mu so din so muke mu samu mukamin so din amma shi son ba zai faɗi ba to ba zai faɗi ba a cikin wasu ahwali ne a cikin zuciya wannan tsantsagoran mauhiba shi daga Allah Allah ne ya shi wa ɗan adam ka sai ya kinta maka ita a cikin ruhin ka ko yawa kuma abin a matsayi matsayin kowa abin da aka sa wani ba a sa wani ba wani idan aka ɓuncino muhabbarsa aka ɗan miƙa maka wallahi kalla yanzu za ka haukace yanzu yanzu nan za ka haukace wani in aka ɓuncino muhabbarsa aka sama yanzu yanzu nan za ka mutu za a nuna ka a rasa amma shi ga shi yana rayuwa da ita saboda wasa'awa da Allah ya masa to kowa haka ne abin shi yasa wannan abuwa abuwa ne da za mu ishi abin da tsinsu na irin abin da yake ɗan ƙunshi a cikin zuciya yake ɗan fita yawwa saboda haka in Allah ya shayar da za mu shiga wannan diwani kamar yadda dama kusan shekara hudu kenan muna yi an muka sauka tun daga taifin rusuli mun ji asirin kalbi to kuma muka ga babu laifi dai mu sake dawowa kansa don abin da yadda za a yi da shi za a yi kuma ta yi ubangiji kamar ko ta'ala wani abin da Allah bai sa maka ba a cikin wancan yanzu zai sama saboda abin daga Allah ne ta yiwu akwai wani abu a cikin ranka wanda ba a fasa shi ba yanzu a albarka kuma wannan kuma kafin sai a buɗe shi kuma wani haske ne yana na kujin jini a adanabiyar da ake sa kawai ake ta'arruji ne na fahajin layi ake bujira ake nema muna fata Allah ya dace da mu Allah mana muwafaka Allah kuma ya ba mu ikon wato yanda muka fara dinnan mu samu kai lafiya Allah ba mu albarkar maulidi ya ba mu kuma abin hidima a cikin sa ya hore mana ingantacciyar lafiya da hali kyakkyawa البركة رسول الله البركة شيء من ديوانا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن آله العظيم عليه صلاة الله ثم سلامه أما القلب إلا أن يكون متيما لي فكرام بالنبي مهيما حديث بليل كن سرعنا منشدا لذكر الذي قد أبى بدءا وما ختما ترسل فيه الورق ليل وجيرتي نيام وجبني كالمدام بما كرما واسم جر الذي في ذكر وصفه وآسم بواسر بري جرا منازما محمد نساه الفتوات سيدي وخاتم تلك الرسل ختما مقدما قال كل الأنبياء منالهم به زينة الحجرات والحلوى عازما ممكن المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومعزما فنقته كنزية الحق وعده لشكا كان قسما ومقسما عليه الصلاة والسلام جميع الرسل آل محمد فمنه إليه كل شان محمد عليه صلاة الله ثم سلام رب العرش ذا محمد ورحمته وهو الرحيم فأكرم عليه صلاة الله ثم سلام النذير المقصد وهو قاسم جواد كريم بسيط الكاسم إمام عليه صلاة الله ثم سلام أمين وهو سر مجتبى حبيب إله العرش بدءا وما ختما عليه سلام ثم سلام الغمام بوجهه بيدا ليل الجليل كان مظلما عليه الصلاة ثم سلام قلوب جميع لك آية بنوره وألزمهم آية فزكى وعلما عليه الصلاة ثم سلام والله لا تلجي لأمد ثانيا فأمد فرد جوهر لن يقسم عليه الصلاة ثم سلام عليه الصلاة الله ثم سلامهم على آل والصحاب الكرام ذو النما عليه الصلاة الله ثم سلام تسألوني عن أجيبي وسيدي فتا حجيب الله ما الخير ما وما عليه الصلاة الله ثم سلام ووفي وساعاتي صرفت لذكري صلاة ومرها منه قد صرت الجيل ما عليه الصلاة الله ثم سلام ومن رام sarki fiki yaki nabiyina faqad rama amran mustahalan muharrama alayhi salatu wa man rama maskala bari yawman bi asbu in wa man rama awdala amsi yawman wa aywa ma alayhi salatu wa man rama dakala wasi aidan kad kasaru walakinnahum kad sadaru mutaraddama alayhi salatu wa man حبا لمصطفى دون غيره ولو أم كلثوم ولو كان مريم عليه الصلاة والله ما كنا قلب حزب لغيره فغير رسول الله ليس بسالم عليه الصلاة والسلام كان إلى مسلم فسال مسرمدا وإكراما مسكلا معي أمسك ملهما عليه الصلاة والسلام إن قريشا عيبوه وسكروا وشق له ذلك بدرا معظما عليه الصلاة ثم سلام ورد له شمس بعيد برودها وإن كذبوا قد أنزل الحق مهكما عليه الصلاة ثم سلام وهدم عذابا برمي كاسه فيا عجبا من رميه لهدما عليه الصلاة ثم سلام هدى الله أقواما بنور خوارج وبالسيف يهدي لبد من كان أجرما عليه الصلاة ثم سلام ظلما فائدة ومكنما يفيد جيوش الضلال أرمرما عليه الصلاة ثم سلام وهدى الأرض كرها وطاعة فحرب وعلم أرشد الكل أمما عليه الصلاة وكان الدين والعلم والتقى ولله شكر بالنبي محكما عليه السلام وكم صار فينا المسلمون وعندنا أئمة علم تابعون تكرما عليه السلام وفينا رجال سابقون وعندنا للقاد ختم حظه كنزا مسلسما عليه صلاة وتسليم على طه آمد وآل وأصحاب صراطا مقوما عليه الصلاة ثم السلام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والفاتح ما سبق ولا إلى ذلك المستقيم وعلى آلنا قبل يوم الآخر عظيم والحمد لله
wannan kafiya ta farko shine harful alifi saboda tsarin shi Ibrahim a diwani yakan yi tartibin wato a diwaninsa ko da abjadiyya dan duban arkamu ko kuma ya bi a wato abin nan ƙa'ida ta ma'ajin ya bi a tafarki na abta kajiya kenan alifin ba'un ta'un sa'un jimin an gane ko kuma alifin ba'un jimin kaga hurufin raƙaniya kenan eh wanda suke kamar abin ɗin adadu adadin duka ko yawwa to saboda haka nan ko ya bi karshen kafiyar ko kuma ya abu ne yanzu wannan da yake harfar alifi to wannan alifin na farko da yake abal qalb in ya je na biyu harful bai bulitu bi hubbil mustafa to su yake duba a wani gurin kuma sai dubi karshen baiti sai ya sa masa wannan abin an to kuma ala ayyi halin abin da za a sani anan mu ba masanin haƙa'iƙu ba ne shi ne magana ta gaskiya biya ne akwai haƙa'iƙu ɗaya a ciki ba za mu ta'arudi gare su ba domin ba mu san su ba ba yawa za mu za mu yi karatu bisa gwargwadon abinda wato muka koya a gurin malamanmu da abinda muka ji suna faɗa da kuma ɗan abinda arabiya ta bayar da kuma namu ijtihadin dubanan dubanan an faɗi wasu abubuwa a cikin diwani waɗanda suke da alaƙa da hadisan manzo Allah ko ayoyin alqur'ani mun san su sai mu faɗi inda aka ko kuma aka yi iktibasi daga wato wasu waƙoƙi na wasu bayan Allah an gane ko to duka waɗannan babu laifi babu illa a cikin za mu kawo su da ɗan misalai haka da muka ji daga wurin malamai tun da nakaltarsa muka yi yau bayan mun nakalce shi ko muka yi mu ma munazarar da sauran 'yan uwa abokan karatunmu yawwa saboda ka a nemi haƙa'iƙu gurin mu yawwa ba mu san ba mu san shi ba haƙa'iƙu ga wahi da abin da ya samu shi za a ji ya ba shi gwargwadon abin da muka sani yawwa yace abal qalbu بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم To wannan tafsirul wusuli sauƙaƙa saduwa kenan ila hadartar rasuli zuwa ga fadar annabi sallallahu alaihi wasallam hanya sauƙaƙa hanyar saduwa zuwa ga fadar manzon Allah kowa da irin hanyar da yake ji eh kowa yana bin hanyoyi iri iri domin shi manzon Allah shine ma'ajiyar rahamar Allah anan Allah ya ajiye rahamarsa a nan ya aje baiwarsa saboda haka idan kana so ka gudu ka tafi wurin Allah to wanda za ka je wurin ka shine annabi shine ka je wurin Allah idan baka to da ga nan da za ka je wurin Allah shi Allah tabaraka wa ta'ala wato ka san shi Allah ba zaki bane jiki jiki shine za a ce yana wuri kaza saboda haka a tafi wurin ka to shi ku Allah ba jiki ba ne wanda yake Allah jiki ne ya kafirta an gane ya kafirta Allah sirri ne kwatancin da zan baka kai ka san akwai gwamnati kuma ta fi karfin kowa da komai kuma ta ita ce komai nata ne to ta wurin gwamnati ko da ka ce ba gwamnati a to ta wurinka ba ta samu ba don ba za ki ba ne sirri idan yanzu idan ka tashi zuwa wurin gwamnati saboda neman wani baiwa na gwamnati ko waye da sauransu wurin gwamna za ka gwamna ne gwamnati aje isa ba shi ma san ba shi ne gwamnati ba kana zuwa in ka same sai ki to gwamnati tana da tsare-tsare kaji shi ma tana da tsare-tsare saboda haka sai ka ce to ai ni ba ni gwamnatin nake nema sai ce ku tafi wurin gwamnati to ba shi yasa ake ce da manzala al-muhidu bizati in kana neman Allah kana so ka je wurin Allah to ba inda za ka je wurin manzon Allah dolan ka kuma kuma kuma duniya da lahira in ka kauce wa manzon Allah ka kauce wa Allah tamaman ka gane to shi yasa kaga shi kansa wajibi ne wajibi ne wajibcin ba irin na jiki ba na imani ne idan kaga soyayyarsa akwai wani tababa a cikin ranka game da soyayyarsa to matsalar a cikin imanin ka take yanzu hindu duk abin nan nata da take Allah yana tsana mata canjin din imani sai ta ce wallahi da ba wanda nake ki ko ta ce ba wanda take ki ka bisa ta ce amma yanzu ko su ji sai su duk duk duk halitta Allah ba wanda take so kamar sa ba wanda take so kuma ta ga daukakar sa kamar sa to a hada suke da imani لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين kuma ita soyayya nan tarbiyyanta ta ake tarbiyyanta ta ake har ta karfi a cikin zuciyar mutum an gane ta karfi to shi zai ba mutum cikakken alaka da annabi tsuran tsuran biyayya idan da tsuran biyayya ne da musulunci bai tafi ba sai da Allah ya kinsa san zatin annabi a cikin sahabbai sannan suka ɗauki duk wahala ta tashin hankali a cikin binsa ba tare da suna sa da komai ba yanzu kai da kake siyasa kuna tafiya dare da rana kana sa rai ne a ci gwamnati ku samu to amma su sahabbai suna bin manzon Allah ne don su mutu a kansa to kaga sai da matsala musu wannan soyayyar a zuciyarsu tukunna to saboda haka abinda kake ita baiwa ta Allah in ya ba ka kyauta alhamdulillah in bai ba ka ba kokari kake kana sirrawa ka nema wurin Allah Allah ya ba ka ko sai kai ta nema to wayannan karance karance da muke yi na yaban annabi da faɗi siffofinsa da tarihohinsa a watan maulidin manzon Allah muna yi ne saboda Allah ya arzuta mu da wannan muhabbar da in ba ita ba imani in ba imani fa mutum ya shiga wuta ya har abada Allah ta kiyashe mu an gane ko to to wannan shine abin da yanzu ka ga misali abin muna yin wannan a cikin watan Maulidi saboda a watan aka haifi manzon Allah ya bayyana a mutum me yasa lokacin in aikin hajji ya tawo kake ta bayanai akan aikin hajji saboda lokacin sa in azumi to kake ta bayanai akan azumi idan layya ta zo kai ta bayanai kan layya in fudda kai ta zo kai ta bayanai kan layya idan kaza ya zo kai ta bayanai kan kaza me yasa lokacin samuwar manzon Allah a duniya ba za ka yi ta zance a kansa ba na gane yawa to yanzu su sahabbai sun fi da annabi duk abin da ake bukata na soyayya sun masa duk abin da ake bukata na tsaya masa sun masa to dan ne za ki wannan zaman da muke ba su da bukatar sa saboda yanzu kai kana bukatar ka san ta juwe idan ka karanta Qur'ani dan sahabi bai san ta in ka ce masa wallahi bai san gunna ba bai san iqlabi ko duk sahabban annabi ba wanda zaka ce masa ne iqlabi ko izhari ko ko ya ce ma kaza ne ba wanda zaka ce ne farillan sallah ya ce ma kaza ne ko farillan Allah shi ne san su ba abin da ya sani manzon Allah kawai ya sani ya yi alwala ya sallah a gabana saboda haka na ga yadda Allah yake san shi kenan kawai magana ta ba ruwansa da sa wani farnin sallah ko sunnoninsa ba kamar yadda bai san tajwidi ba dan kakkace min to ai sahabbai ba su maulidi banda inda kun abin nan me zaki da maulidi sai ka taba ganin sahabi ya dauki littafin hadisi yana karanta har sahabbai suka kare ba littafi a duniya dan ba bukatar sa kaga wanda yake saboda sahabbai ba su ba shi ma ba zai ba bai san abin da yake ba yawa saboda abin da kake wanda sahabbai ba su ba wani ba wani sahabin da ya san fannin jarhu wa ta'dil fannin jarhu wa ta'dil da shi ake gane sahihin hadisi da dalili ba sa bukatar sa ga gani ba wani sahabi a duniya da ya san wai kira'ar asiru ko kisa'i ko ibn kasir ko nafi'u namu ko hamza ko ba wanda ya san ta duk sahabbai wai sannan kakannin su ma ba a haifa ba su wayannan ka gane ya kamata ku dinga fahimta da kyau kan mutum ya dinga bin surutai na jahilai kai da ka gaji ilimi ka gaji addini iyaye da kakanni haka kawai a zoma da wani abu yanzu eh ajiya kunno daga gida an gani ya kunna kaɗan saboda na ɗauka to shi ne nan shirin cewa abal harfin alifi kenan za mu fara harfin alifi ba shi alifi shi ne farkon harafi a duniya eh shi ne farkon harafi kuma daga gare shi komai ya fita alifi kenan komai za a yi alifi za a marfaɗa a yi shi ta harafin duniya an ka lura da kyau ko me za ka rubuta in ka warware shi alifi zama abal kalbu illa an yakuna mutayyama shi nake gaya muku mawaƙi yana bayanin wani abu ne da yake cikin zuciyarsa yake dan kusanto muku da shi ya ce abal kalbu wannan zuciya ya ƙi komai kaka ce ta ƙi dan da larabci zuciya namiji ce an gane zuciya namiji ne ba mace ba abal kalbu zuciya ya ƙi komai illa an ya kuna mutayyama sai ko ya zamo abin bautarwa abin bautarwa halifa garani kuma ma'abocin garamu bege bin nabi a cikin zatin annabi muhayyaman abin imauta wato wayannan da hayamani da garani da tayamani dukkansu nau'o'in abubuwa ne wanda su larabawa sun san abin da suke suka faɗe su yanzu hayamani wani hali ne da raƙon yake shiga cikinsa idan kishinsa yake mutuka idan aka doguwar tafiya a sahara ta kwana ta san ba kuma zai iya zafi bibi da ruwa ba ga kuma zafi ga shi ɗauke da kaya ga shi a tafi to idan kishin sai kai ya komo ya kai matuƙa to halin da yake shiga idan ɗansa ne a gabansa zai talitse shi ya gaba baya ganin komai ruwa kawai yake lalace shi suke cewa haya mani to irin wannan halin akwai shi a cikin soyayya shi ne muhayyanin an gani shi ko gara mu wata irin soyayya nawa take azabtar da zuciya shi azaba ne a cikin ta ita gara mu eh amma kuma fa azabta azizi azabar daɗin ta kuma ake da shi ga masoya in ta annabi shi an gane to shine gara mu wato soyayya mai hana ta bacci baccin da ba wai daddagewa za ka yi kana ijtihadi ta hana kanka bacci ba a'a baccin ne ba zai zo ba saboda abin da yake cikin gara mu an gane to zuciyar nan sanan ta yamani shi ne wato ba ka da aiki kullum ƙoƙarin neman inda za ka samu kuɗi kai mata wata kyauta don ta yadda ita masoyiyar ta ta yawa kaga ka zama bawanta shi ne ta yamani shine mutayyaman bin nabi halifa garanin bin nabi muhayyaman bin nabi na zama ne irin halin raƙumi idan ya kai mutuƙa cikin ishi shine muhayyama na zama ma'abocin garamu a cikin soyayya na zama ko mutayyama a cikin soyayya amma bin nabi duk da sababin annabi ne soyayya to irin wannan soyayya ita ce ta asabi wa ahli sujalli Allah ne yake sanya wa bawa in kuma ya sanya wa bawa to ko ka so shi ko ka ƙi shi in ma ka ƙi shi sai ka ga mai kake takama da shi duk abin da kake takama da shi ka ga wanda ya ninnin ka ta shi kuma ya narke a cikin sa in tsagon hankali ne in karatu ne in dukiya ce in sarauta ne in dai mutum Allah ya shigartar da shi da irin wannan soyayya ta manzo Allah to fa ba yanda za ka yi sai ya zama wani a duniya sai ya riƙa ya zama tauraro ka koma wuri ɗaya ka zargi shi ubu an yi wa annaba ma ba matsala wannan ya ce a bisu bire da shi ya ce ina kwana a daren cika sahara na marashin bacci mai shidan ina mai shiɓa waƙa waƙar lizikirin da zikarta ba don ambaton wannan da ya tsarkaka ba da an farkonsa tsarkaka mahataman cikarsa ma tsarkaka wannan mazari ne yi kamar ka ce bada an wa hataman ne eh shine bada an wa mahataman gida akwai mazari ne yi da suke yi a larabci to mahataman din ma'anarsa hataman ne da faruwarsa da cikarsa daga haihuwarsa da wafatinsa da rayuwarsa ta ƙuruciya da rayuwarsa ta dacijantaka da rayuwarsa ta tsufa a'a da kabila zuhuri ma tun yana kai komo a cikin aslabu an gane tsatsai da mahaifu duk bai taɓa gamuwa da najasa ba bai taɓa gamuwa da datti ba bai taɓa gamuwa da wani abu na lalata ba tun daga farko haka ya dinga ninkaya yana cewa tun daga kan annabi adamu duk iyaye na uwa da uba ta inda na biyu aure ne ya haɗa su ba a taɓa yin wani abu a cikin haƙƙi na ba ya haka na to ɗahiran mutahara sai ballantana kuma ara a ce ko shirka ko wani kafirci ya raɗe shi wannan ba zai samu ba saboda ya karkata a farkonsa da cikarsa to sajil shi ne wata shi da litin ne ka sani wanda ya fara faɗarsa wato nabida ne nabida mawaƙi ne na jahiliya yawanci can tun farkon kaman gwai musulunci ana amfani da irin waƙoƙinsu don gane addini gane gane alkur'ani gane hadisai ana amfani da waƙoƙin larabawan jahiliya saboda su suka san yaran sosai su kuma mawaƙa suna amfani da shi suna yin irin ibarorinsu shi lalitin na duga ne na duga ya wata waƙa ya ka ji aka sarkin garin su labari ya ce na duga ya wata waƙa ya zage ka a cikin ta ma zambo to ya ce na diga ne ke yake to ku kyale ni za mu gama da shi zan kama shi ya ce shi ne yake faɗa yake wato na ƙalata an ƙarƙunta saufa a naluhu fa tilkan da ta takku an hulma sani da na ji ka an ce ka ce za mu gamu dodon kunne na shi ne ya fashe saboda kamar aradu aka yi a cikin kunnen fa innaka sallailun ladhi huwa mujrim na san kai kaman dare kake duk inda na shiga sai ka kife ni ka san dare ko an aka ce dare yayi kowa yana cikin sa yawa eh to yake faɗar wannan abu yake fa dukki ka an ni sawaran ni da ilakin eh a dukki wato fa dukki ka an ni sawaran ni da ilakin eh min ruqushi fi an yadi hasun munaqi na kwana kaman wanda macijiya ta harba ana yi masa magani don kada ya yi bacci don in yi bacci ba zai tashi ba wata macijiya ce mai wani dafi to ana ta karkada min abubuwa don kan ne bacci eh shi ne wato yuka hadu file litimani kaji wannan magana yuka hadu file litimani salimu ha li halin nisa'i fi zai hika akin to shi ne wannan lailacin mutum da yake faɗa ya kwatanci wannan ce ni na irin daren na diga wani wani zai ce a bisu da lailin na digi yin ko to shi ne lailacin ina kwana irin daren na diga yau wato shi ne ya ce ina gogayya ko gasa fi a cikin wannan dare ina gogaya fihi ko a cikin manzan Allah an gane ina gogaya ni a cikin manzan Allah alwurka da kuciyoyi masu launin tokan nan wajera filiyamun alhalin duk mataye na ko makota na ko abokan zama na makota na duk suna ta bacci waje fini ni ko magabtai na fata ido na na kalma zanibi ta zama sai ka ce magudanar ruwa magaraman saboda bege ko kamar guga da ake tambatun ruwa zanabu kenan an gane ko luzinabu magudanar ruwa magaraman saboda tsanin bege na kuna zini wa'azin ina tsara durran lafazi lu'alu an lafazi fi zikir wasu yi a cikin ambatan siffar annabi wa a hasin bi wasu badiri mamakin kyawun siffar wata halin kasancewarsa lu'ulu'i abin tsara in ya zamana an sa lu'ulu'i ya kaga kyansa ayoyin lu'ulu'in nan to yau sai zama lu'ulu'in kowace kwaya wata ce ita ce kwayar an gane wata ne kwaya yaya ka ga da wannan ratayen yaya ka ga girman sha'aninsa ka gane ko to kai mamakin fuskar cikakken wata in ya zama lu'ulu'i abin tsara muhammadu محمد محمد صلى الله عليه وسلم عن لسان الفتوحات مبودن بوده بوده kenan sayyidi ne gidana shine shugabana wa khatimu sulkin rusul shine cikamakin zirin ma'aika khatiman cikamaki muqaddaman abin gabatarwa a halitta abin gabatarwa a cikin ambato a cikin abin gabatarwa a cikin samuwa an gane abin gabatarwa a cikin matsayi amma kuma gashi kuma shine karshen su kuma ma'aikan a cikin zuhuri kenan don ya rufe kowa da kowa shi hatimu yana zuwa a karshe ne ishara zuwa ga cewar wato an kure tafiya daga nan ba sama an gane ko shi yasa shi yake zuwa da ƙarshe yake zuwa a baya ku lura da kyau irin hawa na sarki nan da ake sai hakimai sun wuce sun wuce sun wuce sun wuce ko sun wuce ko sarki ne yake fara wucewa a ina sai can daga ƙarshen su tukuna sai kai kanka ka ga kalbin zai shi ta tafi yawa to haka abin yake to to bihi da albarkar manzala ne na da kullul anbiya imanalahum dukkan annabawa suka samu baye bayan da Allah ya musu da albarka annabi ne domin ne farko ba a baka annabta ba sai da kai shaida da risalar manzon Allah ka kuma yi alkawarin idan ya bayyana a zamaninka za ka koma ka tashi daga annabta ka koma cikin sahabbai ita ita tambarin annabta tana nan a jikinka amma kuma ba za ka yi zuhuri da zama ka zama sahabin annabi duk annabi baya samun tasa baiwar daga Allah mukaminsa sai ya shaida da wannan tukunna ya shaida da risalar manzon Allah sannan kuma ya shaida da cewa idan da zai bayyana cikin wakatinsa to kuma zai koma mai bi gare shi an gane to saboda haka ashe ta wannan sai zama shine dalilin samuwar abin da suka samu bihi zinatin to da shi ne aka kawata fadoji wa kir wa azima ka ji nauyinsa kuma ka girmama gare shi wakil na cikin zuciya ke girmamawa ta zuciya wa azima girmamawa ta zahiri ke an gani akwai wani sahata su mutanen murtaniya da suke cewa bihi zinatul akawani a nan gurin bihi zinatul akawani wakil wa azima tana da ita ne nan eh to akwai bihi zinatul akawani murtaniyawa haka suke karanta gurin haka da su ji sahayyaki an gane ko yawa zai ce wa kir wa azima ka ji nauyin ka kuma ka girma mai sana shatu to rasulun shi manzo ne minar maula daga ubangiji tabaraka wa ta'ala in aka ce rasuli dinnan yana daukan ma'ana guda biyu ko dai rasuli wanda aka aiko shi ga bayi ko ku shi a haƙi manzo Allah rasulun hasken da ubangiji ya fitar da shi daga cikin gaibinsa an gane yawa minal maula daga Allah yake ya rasulun minal lahi kenan ya dulu su ba mu tsaharata wa adamu lam yakun alhalin annaba zan bai samu ba waya buƙa rasulan kuma yana wanzuwa manzo ga Allah da'iman cikin wa mu'azzaman kuma abin girmamawa a gurin Allah abin girmamawa a gurin dukkan halitta to fa nash'atuhu samuwar annabi faruwarsa na shi'a ta haƙiƙa muhammadiyya kan ziyatul haƙi taskantuwar ubangiji ne an gane yawa wato an yi wani musulun labari domin a ga yanzu ga misali ga ce ai tashinsa daga nan fitowa ta daga gida an gane wato tun fitowa ta daga gida ya tashi daga nan ko ba zuwan sanan gurin fitowa ta daga gida tun fitowa ta daga gida yake nan ubangiji shi yana cikin kanziyarsa shi kadai babu kowa tare da shi yake tare da bawansa muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ya nufi ya fitar da shi bawansa da shi ya kayansa ya halitta abinsa ya ba shi jakadanci tun kamun annabi adamu a yanda sahihin hadisin imam bukhari ya bamu ko yawa tun annabi adamu babu shi dan shi ba ruhi ba shi ba jiki ba babu shi kenan an gane ko to tun kanziyar ubangiji samuwar manzon Allah ubangiji alhalin ba komai tare da shi to shine samuwar shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahda shi gare ni zaka dan haka a tana sai zo mana katima shi ne mai rabon baiwar Allah wa mukassiman mai rarraba ta kuma shi ne mai rabo shi ne mai rarrabawa duk wanda zai samu baiwa ta Allah zai samu ne ta albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ne wani ya ce ina za ka nuna mana wannan ai Allah ya ce shi ya yi an ce an yi komai saboda annabi ya ce a cewa aka yi an yi ne don wato an yi wato duk abin da ubangiji halitta yi ne zai zama bawa gare shi abin da yasa muke gaya maka ya kamata ka fahimta duk abin da Allah ya yi na halitta ya yi shi ne saboda mutum ko ba saboda mutum ba wa halaka lakum wa sakkara lakum ne ma fi samawati ma bi ne wato ga baki ɗaya da abin da yake cikin sama da ƙasa mun halicce shi ne don kusuwa ‘yan adam hajji nufi ‘yan adam muka halicce shi ga in ka ji in ka ji ƙwar'ani ya ce ma fi sama wajen wasu ɗaji ba na dukkan halitta kawai shine magana to ai kai dan adam duk hikimar ka baka wuce samawatul ardi ba shi yasa iyanan za a gaya ma to duk abin da Allah ya faɗa cikin Qur'ani ko sama ko ƙasa ya yi shi ne saboda kai dan adam to ka san a dan adam wanda Allah yake nufi mumine yake nufi yawa qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalifatan yawm al qiyamah duk abin da Allah ya yi na zinar rayuwa na abin amfanin rayuwa ya yi ne saboda bayan sa muminai wannan ta tabbata a cikin mutum din wanda ake nufi mumine Allah yake nufi to a cikin mumine gabaki ɗaya mumine wanda Allah yake nufi shi ne manzon Allah shi yasa sai ce wato annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim ba wai min malikihim ba min anfusihim abinda ka mallaka to ba shi ake zance ba a'a kai kanka manzon Allah haƙƙinsa a kanka ya fi haƙƙinka a kanka ma'ana da halaka za ta taho wani abu mai kisa zai taho ya nufo manzon Allah to ba ka da haƙƙin rayuwa rayuwar ka ta annabi ce sai ka sa kai ka mutu manzon Allah ya annabiyyu auladun min anfusihim ka kare nafsin manzon Allah da taka nafsin so to ake da san kuma kudinka kai kanka ranka ai an sallama magana wani zancen abin ko so dallantana abin da aka Allah ya ce na ka ne to dai abin da ya ce na ka ne to min babu aula manzon Allah ne ne abin shi yasa malaman fito za gani yana cewa wato shi خص النبي صلى الله عليه وسلم أشين باب محدثاته في وطلاق مربوبته yana daga cikin abin da yake tsoronci manzo Allah da zai ga matarka ta aure ya ji yana santa to ta haramta gare ka wajibi ne ka sake ta kawai ta kuma kuma ɗakin ko ka gani ko saboda haka duk abin da Allah ya halitta yayi ne dan muminai saboda haka nasu ne shi kuma Allah da abin da zai da kaya ai duk abin da yayi ne dan muminai to kuma duk abin da yayi wa muminai to da su muminan da kayan nasu mai haƙƙin shi ne manzon Allah yawa shi yasa muka ce yayi komai ne saboda annabi in ko muke yana da magana fiye an gani? To ayoyin dukkan ma'aika mujizozin su to ayoyin manzan Allah ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda kullu sha'anin minhu ilayhi dukkan sha'anunuwan ubangiji tabaraka wa ta'ala daga nan suke fitowa kuma izuwa ga nan suke karewa shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ruhinsa hakikaninsa to nan ne mafitar komai nan ne mafitar komai da ya fito kuma inda zai koma din daga cikin hakikar da ya fita an gane manzo Allah yana da hakika wadda wannan hakikar daga cikin ta komai da komai ya samu komai da komai ya fita saboda haka inda ka fito daga cikin hakikar ne inda zaka koma cikin hakikarsa ne a shi ne famin ilayhi kullu sha'ani baiwa ta Allah da ya yi ta ne saboda annabi za ta koma wurin annabi sallallahu alaihi wasallam an gane yawa saboda ko aljanna da za a koma ta annabi ce domin menene ta annabi masoyansa ne a ciki masoyansa ne a ciki duk mai kinsa ba shi a ciki kuma in ka lura da kyau shi yasa aljannar shugabanninta ‘ya'yansa ne shugabanninta duk wanda yake gidan talakan su ne dai gidan Allah aljanna duk wanda yake gidan talakan ‘ya'yansu ‘ya'yansa ne hasan wal husaini sai da shaba bi ahli jannati fatima sai da tun sai ahli jannati an gane shi kenan an gama kakar ka didi ba wani mai magana mana alfarma dan annabi ka gane sai ce ne ɗaha muhammadu wa rahamatu to ɗaha muhammadu ɗin shi na ka fara shi ne mubtadan ɗaha mai suna ɗaha muhammadu wanda Allah ya kiransa ɗaha shine shine sunan sa alami Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to muwahibu rabbil arshi wa rahmatu shine baye bayan ubangijin al'arshi shine kuma rahmatsa wa huwa ar-rahim rahimun ma da ake cewa maji dan mai mu'minai a lahira ai kana fassara a kawai shi maji kan mu'minai a lahira ka tambayi hadisan manzo Allah ka ji wa zai ji kan mu'minai a lahira ko kai ba san hadisin ba to yana nan manzan Allah shi zai ji kan mumine a lahira ko ka ɗauka shirka muka yi to ba shirka ba ne manzan Allah ne da kansa ya faɗa hadisin sahihu idan an taru wannan mashahadi babu wanda babu a gudan komai rikar matsayinka kana gudan komai ƙasƙancinka kana gudan annabi ibrahim na nan abu jahal na gudan ƙarshe ke nan ko fir'auna na nan su annabi Sulaiman suna gurin wilaya duk inda kai tana gurin amma a ranar Allah ya yi fushin da annabi Ibrahim ba zai iya tunkarar sa ba to yana magana jin kai anan ya fusata ya tsaure ba wanda ya isa ya matsu kan kanka dubu fuskar sai ka ba zai yi ba ba yanke za a ba wani wanda yake da alkadarin da zai je gurin Allah wannan hadisi manzo Allah ne sahihi ba kura a kan su kauraya su kauraya ana neman mafita saboda bala'in matsayin dan wuta ma zai ke da huta saboda gurin tashin hankalin wurin ba kyau to saboda hakan nan wurin wa za a ji wanda zai hutar da mutane su kansu ne wani duk ka zo da kayan imanin da wani takar da aikin kirkin da duk salatin naka da kai da wani ne amma ba mu shiga a ranar Allah ya ki duban kayan naka da kai da kayan naka ta an ki duban ka da annan taka da wani duk ka zo da tsare dan abin da kake takama da shi ba kenan kaya abin kirki ko to ban an ki duban ka ashe duk da wannan Allah yake ba shi wanda yake duba manzon Allah kawai wani kayi kaza kayi kaza ka iya zalla ka ba wannan yake duba ba annabi Muhammad yake duba idan da sallah za ta yi ko azumi zai yi da irin masu raka'a ruwan nan ko dubun nan su za ta in suka tashi sai su ce ai kaza in da zuhudi zai yi in za da akal adabu ya ta tashi da sai ta yi inda wani mukami zai irin su annabi ibrahim kakan annabawa da yayi a gurin ashe ba wannan allah yake nema ba manzan allah shi yake nema nan fuskar sa take nan alfarmar sa take saboda haka ce sai in aka rasa yadda ya kulle kofa babu wanda ya isa sai ya taso yana tasowa sai ya saki sai ya saki fuska duk ceton nan da ake kai safi kuna za su yi sai manzo Allah ya zo gurin tukunna yana zuwa to shi kenan in yi kifa al'ada sai su jada sai sai ya fara a saka dago kanka ya abdi dago kanka bawana kai kaɗai ne ma bawan a gurin dago kanka kan tuɓuɗa me ya kawo ka faɗi ko mene ne a yi wasu fa'atu shafa alfarma wata alfarma kake nema faɗi alfarmar a yi maka wanda bai ce za a ɗauri kitin kitin sai annabi ibrahim sun kasa zuwa alaihi musallatu wassalam kawai ai su ma da isa wa ibrahim kullum maziyar an gane ba irin na ya tattake ba ne ba wannan zancen muke ba an gane ta akari ma saboda haka ka yi mamakin karamcin karimu ke in kana so ga karimu to manzo Allah za ka duba nan za ka ga karamci jawado duk ma'aunar karamci manzan Allah ta ga dai babu irin sharrin da ƙwarai sha bace masa ba babu irin izgulancin da ba su masa ba babu irin wulakancin da ba su masa ba babu irin rashin mutuncin da ba su masa ba ya haka kawai ba kaira ba da ni ko allura bai da ita balantana ce na faɗa ko tsumanjiya ko wane ne suka karkashe sahabbansa suka yi masa kaza suka yi masa kaza suka yi masa kaza amma dan karamci da ya zo mai yace ranar aka tattara su ga su baki ɗayan sun zama bayi a hannunsa ka zan kai ne sai ka ce ai kowanne a gunduwar talatin talatin da shi sannan ne za ka huce amma ya tambaye su mata kullum ni fa'ilin duk ne kuke ganin zan muku sai muka ce su su kansu ba su sannan san ba su musulunta ba suna kafiran suka ce ba ai mun san ka akun karimu wa bin akin karimu mun san ka wato mai girma din mai girma eh akun karimu wa bin akin karimu yanzu a abun mamaki a talatin wannan zamanin wai mutum ne wai ya gane sunna don ka san ba wai sunna ba harillar ma an rabu da ita wai ya ce ya yadda annabi babba ne amma bai yadda dan babba ba ne a wani da ya kafirta ka ya kafirta kafirci tamama yawa ya domin ko mutum kai ko abu jihali ne ya haife ka aka zo aka mutu mutuncin abu jihali an zage ka an zage ka to wai kuma da sunan sunna ake yada wannan karatun mutane duk sun kafirta wallahi ba su ba a haƙƙin annabi muhammad a haƙƙin manzan allah duk an kafirta ba a sani wallahi ni na ji wannan halifa ya yadda babba ne amma bai yadda ɗan babba ba ne yana nan kuma da rika da kasaita su ne ma karatun sunna duk wanda ba su ba dan sunna bane bai iya karatu ba bai san kuma sunna ma'aiki ba dan bid'a sunan su sunan musulmi gaba daya yake cewa wa abiyadu ko bashirun nazir gashi mai zuwa da bishara mai zuwa da gargadi mu ko mai zuwa da adalci wa huwa qatilun shine qatilun mai rabon baiwar Allah gashi sarkin baiwa kuma baiwar tasa ta karanci yawa idan yayi baya waiwayarsa an gani ai ba kowane baiwa ne mai karanci ba wanda zai kyauta ya yi baiwa amma kuma yana duban ya masa yana duban ya kyauta ma yi ma alfarma yi ma kada kada dukan da gazo ya zai kuma kuma kaɗan dinga ɗan faduwa a gabansa haka nan kana ɗan girmama shi an gane balantana ma haiko ta kai ga faɗa to shi ne karanci je maka kuma ya dinga jin nauyin ka eh abin kuma da jima ba to shi ne karimin kenan ba su da kafi ne buɗaɗɗen tafi ne yalwata mun'iman kuma mai ni'imta bayi domin duk ni'imar Allah shi zo musu da ita mukaffal gashe abin bibiyar annabawa duk annabawa suna bayansa aminin amintaccen Allah wa huwa mutabin firusul shine zababbe a cikin ma'aika wanda dukkanin su shine mai gidansu shine abin bibiyar gashi masoyin ubangijin al'arshi a farko da ƙarshe nara lairu da jihar irkanin to wa'adu ya ga shi farin balarabi a cikin laraba fari ne to to su larabawan sauran su kuma wata kala ne kenan to sai ka ga manzon Allah a cikin laraba sannan za ka san a shi shi ne fari su ba farare ba kuma ka karanta hadisin jimama ɗan sa'alabar da ya zo madina yake tambaya zai musulunta sai ce ayyukum muhammadu a cikin kuwane ne shi sai wani ya maka ishara ya ce huwa zakar rajulul abiyadu a mutaki ga shi can farin mutumin nan a cikin mutane na wanda yake na kashin gida farin nan fari ga shi a cikin an sarawa mutan madina ka je ka ga mutanen madina ka gani nan ba muna cewa kai fari da baki a cikin ba muna zuwa can duk mu a shi bakake ne to a cikin su kuma manzo Allah yake fari an gane to kuma a kwarai shawa ma haka yake wannan baitin Abu Talib duk cikin kirki Allah ya kara masa sa'ada shi ya faɗi wannan baitin yake wa abiyadu karin balarabi yusuf kalga mamud waje da ake neman shayarwa girgije da alfarmarsa da alfarmarsa an gane wannan baitin na Abu Talib ne wata ramin Allah ya yi istisqa'i ya roƙa mutane ruwa kamin ya soke hannu ruwa sha ya zo ya dinga zuba mutane suka shara a guje manzo Allah ya ce Allah sai shi Abu Talib billahi jarru Abu Talib ne ce da yana da rai da wannan wannan mashahidi ya faranta masa eh yace wa zai tuna mana da faɗinsa wa zai kawo mana zancen nan nasa sai wato aminul mu'minin tun rasulullahi sayyidina ali eh sai ce ya rasulullahi ko ka ce malam za a faɗo kana arziki ai ko shi sa ba wanda ya magana ce eh yace ya rasulullahi ko kana nufin faɗin sa wa abyadu yustasqal gamamu sai ma ake kama mun shi haka yake eh wa abyadu yana yaban annabi sallallahu alaihi wasallam farin balarabi yustasqal gamamu wanda ake neman shayewar girgije bi wajihihi da alfarmarsa a gaban annabin aka faɗa ashe ana neman dole Allah da alfarman manzon Allah yau ba a nema a sunna ta yanzu ba ka nema da alfarmar annabi yawa wasu kuma suka ce a in yana da rai alfarmar tana nan sai ka nema amma in baya nan to yanzu ba alfarmar kenan ba za ka nema haka dai bihi nara ko za a ruwaya su murtaniyawa bihi za a lailul jahil kuna da albarkarsa daren jahilci daren jahiliya ya haskaka idan kana musulma yayin da ya kirin Allah bai aiko manzo Allah ba sai da duniya ta ci yanzu dinnan duhu kai ai zai haske ne akan san da manzo Allah ya hujo cikin ta ba duk duniya baki kirin take babu inda ake cewa la ilaha illallah babu duk duniya ga baki ɗaya a cikin bata ake babu zancen shirya ko guda ɗaya to a cikin wannan halin ya hudu kuma Allah ya ɗora masa abin da ake nema gare shi shine ya jawo duk duniyar ga baki ɗaya ta dawo ta bi shi ya hasa fata to kuluba jene da falki a haya ya rayar da kuluba jane da harki zukatan baki ɗayan halitta bi nurihi da haskensa ya zo da wani irin haske wanda ba ido ba can cikin zuciya ne yake haskawa an gane sai ta buɗe bi nuri da haskensa wa alsunahum a haya ya rayar da kuma harsansu fazaka ya tsarkake su wa allama ya ilimtar da su an gane da karman nan lahu alu ne zuba aka fi wasu lamin an fusun ya sulu alayhim ayati wa yuzakkihim fa zakka wa yu'allimu yadda fa allama an gane to shine na wallahi fa ahmadu ya ce da Allah na rantsin ji shehu la tulfi saniyan li ahmad ba za ka taba samun na biyu ahmadu ba manzon Allah ce ga wani wai irin sa a gwadanta akwai wasu da suke wannan shirman ba a yin hakan nan yawa ka dinga ko maulidi ba a cewa maulidin da manzon Allah da kaza da ka a ka faɗi maulidin ka bai ba bai ba in aka tashi maulidi na manzon Allah to ba a haɗawa da wani an gane huwa matbu'un la tabi'un abada yawa shi shi kadai an gane ko yawa ba a cewa maulidin annabi da kaza da kaza wani ma habbo mai lissafa da manzan Allah da hulafa'ur rashiduna da sai da Fatima da Hassan da Hussein da kowa na cikin goma da shi su ba a yi sai ka je ka rashin ladabi fa Ahmadu shi annabi Ahmadu fardun wato makaɗaici ne da ba shi da tasmiya ka san duk abu fardi yana da musanna ko yana da kuma jam'i to shi Ahmadu fardin ne da ba musanna ballanta na jam'i yawa shi shi kadai ne jawharun jawhari ne dan yukasama wanda baya karbar rabuwa ma'ana duk bai wanda Allah ya masa cikakke ya masa bai tsaga ya bashi wani abu daga shi hankalinsa cikakke ne hakurinsa cikakke ne gaskiyarsa cikakkiya ce alƙawarinsa karamcinsa komai guda yanda Allah ya nufi za ka ya ɗauka ya ajiye shi a cikinsa Salatun Allah kuma salama tabbata gare shi ta da alaye da sahabbai masu girma ga winna ma ma'abuta albarka. An gane shi ne na maɗin albarka don kullum lamarin su gaba yake, sama yake, bayyana yake, zuhuri yake, ko yanzu ka gani a ce kafirai sun ci duniya wane kaza kaza to amma ka je kuma cikin kasashen su ka gani. Musuluncin kuma sai cinye su ai wani zuri aka yi kuma eh yanzu sun je sun rike siyasa a sama da wata abin nan kaza kaza to amma mutanen su kuma shi mutum din shi kuma sai shigo yake cikin musulunci sai zagayowa suke suna shiga cikin duk inda ka sani a duniya shi yasa zawin nama ne ma'abuta albarka ma'abuta da duwa to na ga dai kun shi shiga za mu tashi daga nan kenan alhamdulillah eh
Thank you.